أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنزئون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن إن عادا كفروا ربهم على بعدا لعاد قوم هود
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar hadurin markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna alhamis 22 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 13 ga watan 4 2023 jiya mun tsaya muna cikin tafsirin suratun najam na ga mun tsaya aya ta 47 yau insha Allah za mu tashi aya ta 48 kayan nan tambayoyin da suke akwai ta harko ɗazu a nan an tattauna kan maganar bayan sallah wani ɗanwa ya yi bayani akan mas'ala ta lissahi na tasbihi yanwa mas'ala ta tasbihi kaifiya ake magana yaya ake yin tasbihi da ake cewa kana ya aqidu bi yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aqidu bi yaminihi wa ta ruwaya wa qadru bi anani me anamin anmula asali cewa ruwaya tabbatatta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da bin umar ke cewa yana lissawa tasbihin shi da damar shi da hannun ma da hannun dama kalmar ya ƙidu asali mutane aka ce kurin ya ƙidu kaza a larabci a ana da saibin da haka haka haka haka haka ana lissafawa da haka me ya kawo an mula cewa ba ƙasar bai anami da watarwa ce ku yi lissafi bai anami da jami'a mai an mula wannan kan yatsa kan yatsa wannan na sama shi ne cewa kinan kaifiya zahiri imma mutum haka nan ya yi abinu kuma ga anumula take bugon nan haka haka haka haka an samu duka biyu akad da yi da anumula ke e tawili kuma fasara ta biyu yi da haka ɗaya biyu uku hudu biyar haka haka haka haka haka mai matsala wanda babu nasi na yi kan shi na da gaba nan gaba ɗaya ɗaya biyu uku ya uku haka sai yi in yi haka ya ce goma ne ya gama da nan wani shi babu nassi zahiri kai shi abin da ke nassi in ma haka in ma haka haka haka haka na tana akwai ganin irin manganin na malamai biyu na harami irin wani tambaya ganin ku ne larabawa aka ce asalin kafin ya haƙi me za ka ce asalin kalma kake wani tawi da kuru duka biyu masu biyu na harami to ta mun aka da larabci kurin haka ne haka ne kurin haka suke da sai to kalmar mana iyaye da anamula ita ce ka wannan magana kan yatsa amma haka kurin abu haka kurin haka yatsa da kaza kurin ɗaya biyu uku hudu biyar shi ne zahiri wannan wannan haka da kama wannan kuma ta dabara ta tsara da mai dabara nan ya yi uku su haka ya ce wannan goma ne ka ta dabara amma zahirin nasi gaskiya in ma haka karara shi ne zahirin nasi ko kuwa haka jin haka haka haka wannan shi ne akan wannan mas'ala sai mas'ala ta biyu kaifiya ta motsa yatsa a cikin halin tahiya wannan wani da yawa ga wani ya yi kasar sama haka wani gaga haka haka ga kowa ne ya motsa yatsa da ya gada ma wani haka haka zai tsaye abin da yake zahiri cewa wannan ya shirin sababata ila kibla kullum wani duk magana ake yi wannan manuniya tana kallon kibla kana yuharrikuha yuharrikuha ina ga wani shi ne abu sakan goyini iya ta wata suna saka ta da shi da ɗaliban yin wannan ɗaliban mutum babban ita suna sallah shi da ɗaliban tare iya ge iya kusan ɗaliban iya sallah sai shi ma a kusa ƙauye ce haka nake ina haka ina haka da mun ƙarar ƙarin sallah da ɗaliban nake ce mishi abu sakan daga ina wani madogara ka kai wani haka haka haka haka kamar kan na ɓarya kan kanan gari kan kanan gari haka haka ya ce an ce ya hari kuma ya ce a wannan wannan tahriki ne wannan kasar wannan kasar wannan mai suna ana mai suna an mai kai ake mai suna ana mai suna kasar sama farko wannan ake kana kana nan gane gane haka ne haka bane ba an ce kibla hannu bai rabuwa da kibla ya kun ya ta kallon kibla kuma kana kuma kana motsa kana motsa kana motsa amma ban da kasar zama ta haka na kamar kibla da kai haka kana kamar kibla daga ta kasar ba kibla kenan ta haka kuma ba a haka da haka ce wani babu shi haka da haka tana kallon kibla kuma ana motsa ta shine kafiya ta tahiyya kenan eh Allah taimake mu sai wannan wake cewa eh, uwayensu dole sai sun tsuguna su gaida su ba sa wajen kuma da magana ba da hannu to dan wani gaskiyar magana a musulunci babu tsugunni gaisuwa ta haɗuwa ta dukawa haka hanya mai sauki wanda ku saba man shari'a ba ka je tsoho ya zama kai ma ka zamna ku gaisa ka ma tsaye ba wai na wannan sai na ka ga ka zamna kai ma baba ina wuni ya gida tsoho ina wuni ka zamna kurum san kurum ka zamna ya laji a kurum ka zamna kurum ka gaida su shike ku saba shari'a ba kuma to ka masa ladabi wannan kuma hannu iyayewa hannun ba zai karɓa gaskiya da yawa ba su karɓa sai rin kare na tirmi kuma ta musallama kuma salamu alaikum azaba layya ya zaka yi tunda bai karba da yawa kowa ya jahilci jahiliya ta tsaka kansu bisa gaisa kansu duk da fadala da take cikin magana gaisuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin fadala da gaisuwa idan ko gaisa da mutum kai da hannun kayan ku da ku za a dawo kan kurakuran da ke hannun to wanda ya zaba ga misali gawar kan babanka ko dan ka samu gawarka to don fadala shi dan ya zo ya shigo fadala ki bi min gaske ai gaisuwa tana fadala malaka wata al'ada a yi mai nasiya ko fata da kwallon gaisuwa ba lai mara ɗanka abu ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma wannan ba hatta iya mata fatima hatta da so shi in ta tashi yake rungume ta ya sumbance ta ya shike ana kuma tafsiya da yaro abu ne ba magana gaisuwa kaɗai ba yaro kware ana gaisa ba laifi bane ba to amma ya zama to matsala ce ya salama kullum shi kenan ma ba laifi bane da ta gaisa sai wannan waya ce da Allah ko wannan uwa cikin uwa iya gida iya jiya wajen shekara guda dan ɗan uwa a sashi cikin addu'a ta masu azumi ta wurin karatu muna fata Allah ba shi lafiya Allah sa zama to kafara gare shi mun cikin addu'o'i mu sashi da Allah ba shi lafiya sai to wannan kuma na ga sai wata mai magana kan waye sallar qara'u qara'u suna nihin sallah da ake magana shekara ta zama kamar ibada ta aran kamar haji duk shekara da yin mana kanta ya wani mai bayanin asalin wannan sallah babu ruwaya ta hadisi ko mai rauni kirkire ne aka kirkira kuma aka bata wata fadala wadda tana kai mutane mata baro don ganin ana cewa duk abin da kai na saloli da kabari na shekara an kai ta shi kenan da duk banna da kai in ga za ka mahi yawa lalatattu da yawa masu banna duk mabannata mafi yawan sallama ta barinsu duk mafi yawa da barayi da karuwai da waye duka mafi yawa wala mun ya gabata barinsu me ya an ce musu da tsayin shi da abin da kika shekara kina yi kuma sai sabon sai sabon dini wanda kin wanke shi wannan hudu ba shi dan ci sallar da asali ba ta da asali ruwaya ko mai rauni an kirkiri magana an rubuta ta tana yawo a hannun mutane amma ba ta da tushe da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta yi kokarin tuba ga Allah kayan Ramadan kai ga sallah ta tarawih ko ta tahajjud ne na fulani na sunna sun tabbata kalmar gafara ta Allah Allah gafarta ma dillai da kai amma ka ce ga wata ibada kullu an kai ta shikenan kuma yasa ballahi wannan rubu ne hudu bashi danci Allah shi da mu farko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنه هو أغنى وأقنى muna bayani na girman Allah subhanahu wataala na cewa shi ke tasarifi da bayan shi abin da ya so ke yi ba mai shiga lamarin cikin lamarin bayan shi abin da ya so ke yi da bayan shi daga cikin wannan bayani shi ne wa'annau shi Allah huwa agana wa aqna shi ke wadatarwa shi ke talartarwa ko ka cewa shi ke wadatarwa kuma shi ke sa wadatar zuci a baka kuma ka dangana akwai wanda za a bashi kuma amma bai gani Allah shi ka sa bawa dangana Allah sa mu dangana wa annahu huwa rabbu shi'ra Allah shine ubangijin shi'ra suna bauta wata tauraro suna ga wani abin bauta ne to ake ga masu bautar wannan wannan tauraro to Allah dai shine ubangijin ta kuma ubangijin komai an ambace ta dan su masu bautar ta sai ita ma baiwar Allah ce wa annahu ahlaka adanan ula shi Allah dai shine wanda ya halaka wannan adawa na harku nan ganin ana magana akwai irama wannan wanda ake bada wannan labarin wanda ya aljanna aka ce a duniya yayi aljanna komi da komi sun je shiga suka bace abu dai na wata kisa mara tushe kuma alatatawai wani tace aljanna duniya wani ne mai iko ya mulki irama ba imratu da mali ba wanda aka yi aljanna ce komi da komi na aljanna yayi ya je shiga ba su shiga ba aka yi da kisa ce doguwa gaskiyar magana ba wannan magana kurin duka dai ma'ana kahurai da sun kafirce ma Allah subhanahu wata'ala cewa da Allah shi halaka adawa wannan da muke jin labarin su na mutanen annabi Hud Allah shi halakar da su wa samud fa ma abqa hatta samudawa dai Allah shi ne ya halakar da su babu wanda ya saura a cikin wannan adawa ko samudawa wa qaumun nuhi min qabl kai wannan adawa kai samudawa Allah dai shi ne ya halakar da mutanen mu man labarin dai mutanen nuhu wanda dai shekara dubu ba hamsin ta ba a jikwar to shi dai allah dai wa'annan makirin sun yi sun yi nasu lokaci ya yi ƙarshe ne allah ya halakar da su innahum kanu hum azlamu abqa wa atqa mutanen nuhu sun yi kowa zalunci domin sun tsaurar kansu ba al'ummar da aka ma wa'azi da mutanen nuhu a shekara dubu ba hamsin ana wa'azi amma kuma aka shi da allah ce sun yi kowa zalunci sun yi kowa wuce gona da iri wuce gona da iri walmutafikata ahwa hakanan almutafika ana magana kan warakin garuruwan mutanen lut wanda Allah ya musu jiyo waina aka kike garin su ma dai Allah halakar da wannan gari fa ghashaha ma ghasha irin abin da ke lullube wannan garin na mutanen lut abin da ke lullube na azaba kwarai ya lullube su na duwatsu na azaba fa bi ayi ala'i rabbika tatabara kai bawa ko kai mai butulci daga cikin ni'imomin ubangiji wacce ce kike shakka ba ta Allah ba ce ba da muke shakka ko ce ta Allah ce ci gaba hada nazirun minan nuzuril ula azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa أفبن, أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا هذا نذير من النذر الأولى wannan ana ishara ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma mai galgadi ne daga irin cikin masu gargadi na ‘yan harko da alaƙar kulin makuntu bi da amina rusul manzana salama ba shi ba da barko shi ne makarshi to manzana kan muhammad iya daga cikin masu gargadi irin yadda aka yi masu gargadi ‘yan harko ba su da suka wuce kina shi ne ma na ƙarshe ce azifatul azifa mai zauwa magaggauciya ta zuwa mana kiyama ta zo ta kusa dan a ta almasar manzo Allah kan shirya cikin nabiyu sa'a mai gabatarwa ta zo laysa laha min dunillahi kashifa ita wannan kiyama ba mai iya ture ta ya ture ta in ta zo ko ko cewa bangaren sani babu wanda ya san wani lokaci sai Allah kurin tace afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun alaka shin mutane da irin wannan magana mana Qur'ani wannan Qur'anin shi ne kuke mamaki da shi hamma kun doke shi abin dariya ana karantawa kuna dariya ba ba kuka wa an tusa bidun kun yi ko aka kuna gafala ta ka fi sujudu lillahi wa abudu ku yi sujada ga Allah ku bauta ta mu Allah shi kadai an ce ƙarshen wannan a naka karanta tun wannan jam eh da ya zo nan kalmar fasujudu lillahi wa abu sun taru a ka'aba suna taurari tun farkon na jam iya zanwa nan an ce izzar qur'ani boye qur'ani musamman shi da kowa gaba ɗaya sujada ga Allah subhanahu wataala kowa shi maza Allah ya ce ya ce annabi yayi sujada musulmi sun yi mushrikai sun yi hatta aljanu kowa sujada wajen kudin jan qur'ani kurin kowa dole ya sujada yan wannan iya cikin sujada da ake cikin kira alqur'ani ana sujada a wannan wurin yan wasu sujada da alqur'ani yin ta sunna ce an sunnanta kuma amma ba wajibi a ce farilla ne dole amma sunna ce kuma akwai lada wajen yin ta Allah na ba bawa daraja iya bashi lada na yin sujada ta Qur'ani to amma ba dole ba cikin sahih Bukhari Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya zo wata huduba ya karanta sura as-sajda ya karanta sura as-sajda da ya karanta iya kan minbari wata huduba rujuma a farko sai ya sabko ya sujada a gindin minbari bayan karanta ta juma'a mai zuwa ya sai karanta wannan sura iya karantawa suna hararramin shirin a yi sujada ya ce la ya sabko ba ya ce Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta da kwa sunan ta mana yin sujada ta alkur'ani wanda ya yi ya daidai da su wanda bai bai lahin komi bai ba sujada to wani shi ke karanta da cewa yin sujada sunna ce amma ba dole ba ne na iya kawo wasu kamar bangare na masu garganci don kasi sujada in sun zo wajen aya da sujada in tsallake su gaba haka suke yin tsallake su aya ko kalmar a ba wani tsallakewa karanta inda dama ya sujada an ba dama ba ya ba kuma sujudu ta talawa abinda yake cikin lafazi da yazo abinda ake karantawa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wannan lafazi mun gadarta sajada wajhi lillazi khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتروى قال تبارك تبارك الله اسم خالقين to wannan lafazi ya tabbata wurin suratul alqur'ani in kai sujada kai sai mas'alar yinta kaman da na karanci kato da muka na alwajiz babu sharadin kallon alqibla kuma babu sharadin arwalla din da karanta qur'ani da arwalla babu arwalla duk inda kake kallo karanta wurin ka faɗi kai sujada ga Allah subhanahu wataala babu sharadin arwalla babu sharadin kibla kurin zaka yi ta a halin da karanta ta wannan shine abin da yake da alaka da wurin ga karanta ayat da sujada kurin Allah ta yi ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر نعم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر قال سورة بسنة سورة سورة, سورة الوتر me yawa kana sa mata wannan sura kamar da ke farkon surar Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari qatarabatis sa'atu kuma wan shaqqal qamar kiyama ta kusa an yi annabawa mun ji da labarin al'ummomi daban-daban daban-daban wani ya zo dari kaza dari kaza wani dubu mai duk kaman ba a yi ba a wannan duniya kuma suka rayu irin rayuwa ta mu irin da muke rayuwa mu kwanta mu tashi mu barci a je a dawo haka waɗannan al'ummomi da muke jin labari duk haka suka rayu annabin ya zo ya yi kira ana gaba haka bane ba a ce ƙarya ce wani ma a bashi kashi wani ma duk abin da wani ma a kashe aka aka tai aka tai aka tai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba ka ba bayan ya zo bai ce shi nabi sa'a ne kafin ya zo ma annabawa kafin shi sun yi labarin shi kuma sun hudu sun ba al'ummarsu alama wanda shi ne annabin ƙarshen zamani hatta nan cikin hanyar da cikin irin cikin injil ta jan ce wanda yake magana wani ya zo iya ma iya ma na biya ya wannan zakariya tambaya wannan annabin shi ne wanne wancan ya nema annabin na ƙarshen zamani ya ce a ba shi bane ba ganin ya hayya kasan da isa su ne ƙarshen annabawa bayan zakariya bayan su ba annabin da aka kenan a wancan zamanin ma suna tambaya wanne ne annabin ƙarshe tunda isa ya hayya ba su bane ba akwai bayan su mamsa da salama kenan a tun jirgin magabata suna da masaniyar akwai annabin ƙarshe daga shi an ƙare ba a yi da annabi wani abu ne sananne ba da manzo Allah ba da bai zo ya ce ni ne na biyu sa'a dama haka yake kuma suna jiran shi illa masu imani suka yi imani da ya zo marasa rabo suka hurci annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshe daga shi kurin sai abin da za a yi kuma na alamomi wanda yasa suna gare za a yi tashin kiyama da wannan al'umma na ce da magana annabawa ta ƙare hatta a wajen su sun annabi ya ƙare hatta a wajen kirista illa sai dawo ma isa ce amma magana wani annabi ya zo daga Allah Allah ya gona nama duniya an kare illa mu imani duk wani wahayi daga Allah subhanahu wataala sako daga Allah ya yanke ba wanda zai kama wani sako sabo daga Allah subhanahu wataala duk abin da zai zo sai dama abin da mai yazo annabi ba labari amma wani abu sabo jiran wani abu daga Allah subhanahu duniya an kare annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshe wata la nabiyya ba'da umar bin khattab da abubakar siddiq suna kaiwa manzala yana rai suna kai ma wasu tsohuwa ziyara umma alace suna kai mata ziyara wannan sun kai mata ziyara sai ta fushi da kuka sai suke ce mata yau me kuka me tana tana nan sallama da da mun kamta tana abin da tana da guce da su suka zama da manzo Allah suka zama ziyara wajen ta da abubakar da umar sai ka mata ziyara yanzu ba ba manzo Allah sai abubakar da umar shi ne take wannan kuka wata suka ce da san ba abinda manzan Allah iske a wajen Allah ya abada bane duniya ta ce ba ina kuka bane ba akan yanke wal wahayi a yanke annabi ke na sa abinda ya iske Allah ya yi wannan ina kuka kan yanke wahayi daga sama Abubakar da Umar sun suka hoshi da kuka kan tunan yanke wal wahayi daga sama daga sama sako daga Allah ya kare ba wanda Allah zai aiko ma da wani abu sabo wannan abin da yake na Qur'ani ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen damuwa da al'ummar shi a aikin haji a arfa ya wannan shela ya ce na isar ba abin da ya rage Allah kamin shi da suka ka isar ba abin da ya rage daga Allah subhanahu wata'ala ke duk wanda ka wani abu sabo ce daga manzo daga Allah yake to dan nan wara kuma karshe kan ma kai shakka kan ma kai jiran wani abu sabo daga Allah inda addini ya kare kuma wahayi ya yanke daga Allah me yi kurin yayi kurin ga annabi Allah ya aiko ga Qur'ani kuma ya gaya wa al'umma cewa na ba muka abu guda biyu wannan su ne jiko ƙur'ani da sunata idan kuka rike su ba ku ba ce wahala ba ba wani abu da za muke jira daga Allah ya aiko sabo zuwa ganin duniya kurin bi ne abin da ya saura kurin Allah taimake mu kenan Allah ce ka tarabata sa'atu wa shaqal qamar kiyama ta kusa kuma wata ya tsage ɗan uwa magana tsagewar wata ya tabbata ruwa ingantattu bukhari kuma muslim iya daga cikin ayoyi da ƙureshawa suka nema kuma Allah ya gwada musu wata ya tsagi a gaban kowa ya kasa ya kasa kallo suka nema a kuma a gaban sai tsagi kuma ya koma abinda Allah sai wa kana wannan aya ce Allah ga ƙureshawa amma ba su bi imani wannan ina tunanin cikin wani documentary da suke yi na akan abubuwan sama sai suka gado abin wata sai su a shi mai binciken abin da yake in ba musulmi su suna da wata amsa daban shi bai da amsa shi mai binciken amma iya ce abin da yake mamaki a harkar wata akwai wata haɗewa akwai wata tsagewa da ta gani amma bin explain bin explain menene wannan abin amma taba ya ga abin tsagewa farat a cikin wata kuma da haɗewa menene to musulmi suna da rufon suna da amsa wannan shi ne amsa da muke da ta dama na labari wata ya tsagi kuma ya koma ya gami haka Allah Allah ya sauka wasan ayi mu da mu zai mu imani ta haka wata ya tsagi Allah ya ce wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wannan mutane Allah ya ce ko da sun ga aya ga aya karara wanda zai su imani su imani da Allah ko da alqur'anin amma yu'ridu za su kau da kai ko aka wa yaqulu sihrun mustamir za su ce kai tsayi ne mai zawa ya wuce kurin an ce ta lamarin wata da yawa kana abin da sa wasu ka yarda bayan abin ya wakana sun ga wata ahiri ya dage ya koma kai kurin tsayin ibn abi kamsha ne kurin tsayin muhammad ya saba yi tsayin ne mu kurin wata to suka ce to ai da zamu gano in tsayi ne tunda watan nan ne guda ne mu tambaye sauran wanda suka zo da wani bawa ba ƴan maka ba sun ga wani abu da tsayi sun ga wani motsi daga wajen wata ƴan sauran kuma ba ɗan garin maka ba masu wayan tawagar suka su sun ga suna ba labarin sun ga amma musu me ba su ƴan wancan garuruwa sun ga abun rabuwar amma su ba bisa bisa me akai ba su kuma maka a gaban su akai su suka nemi aya Allah wannan amma duk da haka za su tasiru ta suke tsayi ne mustamir wani mai zawa ya huce kwar wa kazzabu وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر na'am wa kadzabu wayannan mutane sun karyatar da maganar Allah ko da ayoyin Allah wattaba'u ahwa'ahum suka bar nasi daga Allah aya daga Allah suka bi son zuciya kur to Allah ce wa kullu amrin mustaqim kuma ta dukkan wani al'amari da Allah ke bada labari akwai lokacin tabbatar shi in nawayi din aljanna ne zai tabbata in na rahama ce in na azaba ce zai tabbata ko ma menene ya laba labari ko menene tabbas zai tabbata akwai lokacin tabbata shi wala qad ja'ahum min al-anba'i ma fi mutadajar wannan mutane Allah ce labarai wanda zai sa mai tsoro ya ji tsoro ya bar taka dokar Allah duk labarin da za a kawo mai rabo ya wa'aztu wannan labarin ya zo musu labarin mutane Nuhu ya zo na adawa ya zo na samudawa ya zo na al'ummi daban-daban da Allah ya gama da su labarin da zai sa mutum ya tsorata ya bar abin da ke nan anna wannan al'umma a ƙura'ayin ya zo daga sha'amin an baya ma fi musulun abin da yake zai sa mutum ya tsorata ma'ana ya bar abin da ke nan anna labarin ya zo hikimatun baliga sunan ƙura'ani hikima ce ƙololo hikima amma fama tubulin nusar al'amarin wa'azi galgadi bai amfani marar rabu na ya cewa matan ayata wani tun akwai mun lafi na ce a wa'azi da ayoyin san su su ma marar rabu mana amfani an an ƙari iya nan da mashirman imani ko da shi amma an ba shi ba ya kai ƙur'ani abin da ke cikin ƙur'ani na wa'azi na galgadi ya kai sami na ga sa ɓangar shi ya mai koya kurin to amma mutane ga da Allah yi Allah ce gaba فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نخر
yanzu Allah subhanahu wataala yana ga manzon shi fatawalla an da haka kai wa'azi ka hodi kaka damu kawo da kai mana ga manta kawo da kanka mana game da su kaka dame ka yau mai da'ud da'i da shi akwai rana wadda za ta zo mai kira zai kira kowa kuma ya amsa kira za su amsa kira zuwa wani abin tsoratarwa mai firgita ba na zuwa ga azabar Allah marasa imani za su amsa kira dole خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Allah ce khushu'an absaruhum za su tashi a cikin kaskanci da tsoro bisu iya daga ido ya kharujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir ata za su zura cikin kaburbura yanda ka san kwara da aka watsa wanda ya san kwari in suka taru akan ice dan da suka buga suke fur suke kadawa kowa kaga wata gabas wata yamma wata arewa ba kurin a firgice za a kada kuma daga baya a nemi direction guda hanya guda to haka idan kiyama ta yi za a kado daga cikin kaburbura bulbulbulbul yadda ka san hori suna kadawa daga inda suke kamar fara da aka watsa mudi'ina ila da'i مهدعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير
nan mun yi magana cewa za su wuta kamar mara ai kamar mara sai ka takan tashi sai firgita amma kashi zaka sun kama alƙibla guda bayan sun tashi kuma za ga an da alƙibla guda to idan an mutu da kabari a firgice Allah zai wani kira za a za a wani kira kuma gaba ɗaya kiran gaba ɗaya mutinal dai kowa zai tunkari wannan kiran kowa kuma wuri guda za a tunkara mutin suna gaugawa suna tahiya wannan kiran guda magama inda Allah alƙawarin za a zama gaba ɗaya haka za su mutu cikin kabari suna tahiya cikin sauki kuma sun mai wuya zuwa ga wurin da aka musu kira na mahaɗa gaba ɗaya ya ce ya ƙullu kafirun haza yawon asir kahurai za su ce gaskiya yawa rana ce mai tsananin wahala ya ce kahurai ke ganin tashin hankalin kiyama da hurgitar kiyama ta rage ga imanin mutum allah subhanahu wata'ala yana rage wa masu imani ya ɗauke musu tashin hankalin kiyama yawan fazal akabar wannan tsoron da ake tashi da shi masu imani an ce gaba ɗaya allah na rage wa masu imani wahalar wani kiyama imani wani mazal da wani kiyama gaba ɗaya yadda ka san lokacin sallah guda ta farilla yadda za a rage mai imani wahala da tsawon abun amma wani yadda ka sace shekarar dubu kaza shekara kaza wannan iyakar ɗan wani misalin za ka gano iya daga cikin bala'in da mutum ke ciki yanzu ɗauki mu yau wani tabbata rashin lahiya radda ka kwan baka yi barci ba ka tsawon dare ga ce lahiyar ka nau ka kwanta ka huka ka huka wata kana barci kaga ta yamma nan da ya ƙare ai kira sallah asuba nan da ya ƙare amma mai wani daga cikin tashin hankali ai rijin da ya tsawo da yawa tsawo yake mutu da yawa sakanin wanda yake cikin nutsuwa da jin daɗi a takaice dai wannan kiyama yana wahala ga kahuri Allah ce gaba كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر na'am ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر na'am kazzabat qablahum qawm nuh na'awa Allah subhanahu wataala yana ba manzon shi tasiriya ya ba shi hakuri da irin abin da ya gamu da shi na adawa ta mutanen shi ake kwantar mai da hankali haka kai mabi wannan abin da ake ciki ba abin da sabo ba kahin wa'annan mutane ai akwai mutanen nan kai duka ma shi kanka na wace shi shekara kurin ta wa'azi dubu ba musun yawa ce kahin mutanen ka mutanen nuhu su ma sun ƙaryatar da manzon nuhu manzon Allah nuhu Allah ce fakazzabu abdana sun ƙaryatar da bawo mu nuhu wa qalu majnunun wazdujir suka ce mahaukaci ne suka mai barazana wazdujir aka mai barazana za a kashe ka za a ma kaza an mai abubuwan tsoratarwa da ya fasa shine ai lokacin da nuhu alaihi salam abin yayi zahiri inda yake ce musu ya ƙaun in kana kabura alaikun makami wa tazkiri bi ayatillah ya mutane na in abin ya ishe ku zama na a cikin da wa'azi da nake yi abin ya ishe ku to fa ajinu amarakum kai duku yace ku tattara duk abin da ku tattara gaba daya da ku da mushrik da manyan gaba da ku gamu su muka zo ila walatin zurur yace iya ya abin me kuke ku gaba gina a gaba yanzu abin in mi za ku ku gaba gaba da ku kuma zama guda ban da bukatar kuma wajen ku a yi mai abin zama shi kina abin ya ishe shi shi na lace wasu dujir wa ƙalu majanunun wasu dujir suka ce nuhu mahaukaci ne za ce maka mahaukaci yan gano kuma wasu dujir an mai barazana ta yanzu a duk a gama da kai amma kada barazana a barazana shi sa ce buje ku abin zaku fada a rabbahu an ni magalubin fantasir nuhu alaihi salam abin da ya kai ya kai gaya wanda an ba shi labari nuhu alisalam inna wulai mun kawo kalla maka da ahmad yanzu nuhu daga yawa ba ba wanda zai imani a gaba Allah shi labari daga yau mutanenka imani ba wanda zai imani yanzu kai wasu furka bi ayyuna zo mun kurun ka je ka shiga aikin aikin kera jirgi kora maganar imani ta kare shi na ce wa qala ruhu rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yarju illa fajran kafara tunda za kare ba ba ke ba abun mutanen kwarai sun kare he mutanen banza sai ya addu'a Allah kakka bar kowa Allah ka halakar da su kakka bar kowa a cikin gida bana kakka kakka rage kowa shi Allah mai umarni yanzu azi ya kare ka je kuma suka ci gaba da kira jirgin tsira ta ta ta tafata nu jirgin tsira na nu ka je yanzu ka shiga kera jirgin tsira wanda wani jirgin yanzu shi ne dun wani mai shiga shi ba babu shi a duniya an ƙari nuhu alisalam yanzu ya koma gama itace na ƙera jirgi bai tsira ba Allah ce kulma mara alai wani mai ƙomi sakhiru minu an zuciya ko yanzu nuhu a kuma zuwa za ka wata an kuma kafirta nuhu iya kirjigin su halaka ta yi kuma suna mai izgiri nuhu kuma yanzu a zuwa ka wata kuma kafinta a kuma aikin katako nuhu ya ce kuna mu izgini ko ta zo ranar ɓaci ko sani ma mara ma ce kuje kuma ne ta zo ranar ɓaci ta zo kuna mu izgini yanzu izgini ake mishi kuma ya fasa wazi ya shiga kera jirgi shi ko sai wannan jirgin jirgin tsira ne dan Allah ga mashi ba abin da zai saura an kare ba an aiko imani shi tun da ke zuwa abin da ba mutum ba wani tsammanin alkhairi sai addu'a Allah halaka da su gaba daya to shi dai anan kenan nuwa salam fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir nuhu ya kira ubangiji ya Allah anni maghlub Allah abin ya haƙari na fantastic Allah agajinka Allah agajinka Allah eh zai mun abin Allah Allah abin ya haƙari na Allah ina neman taimakonka Allah fantastic haka ya addu'a Allah subhanahu wataala ya amsa addu'a shi Allah ce fa fatahna abwaabas samaa bima'in munhadar wa fajjarna al-ardu uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudira Allah ce fa fatahna abwabu sama Allah ce muka bude kofar sama ta ruwa ko zari daga sama ce bi ma'ibun hamir kuma ruwa mai zubo da kafi da zubowa aka bude ruwan shu daga sama mai karfi kuma Allah ce wa fajaran ardu yuna ita kuma idan kasa aka bude ke baka dauna ki sama ruwa kasa ruwa Allah ce an zubo da ruwa mai yawa daga sama kasa ta bugo nata shi da Allah ke ce maka faltakar mawu ala amarin ƙarƙudur ruwa ya haɗu ruwan sama da na ƙasa a kan abin da Allah ya ƙaddara milimetar dubu wanda wani ne shi ne abin da Allah ya ƙaddara na ruwa tabbas ruwan sama mai yawa na ƙasa mai yawa sun haɗe Allah ya gama ƙasa da wannan ruwan gaba ɗaya yanzu ba abin da ya saura sai wannan jirgin nuhu a nasa shi ne tun lokacin ruwa na zawa iya kira ku zo ku shiga ku zo ku shiga masu imani sun shiga marasa imani suna kuma shirme ne yana kullum shi mara imani iya jin material abin da ke gaban shi bai ganin wani abu na aya kudin shi yana abin iya ɗan shi da ya kira da cikin shi zo ya bude kan ma'ana ya bude kan ma'ana ka zo ka hau ka zo ka hau mutum ta haba baba sa awi da jabarin ya asirin ma haba baba ga dutsen na hau kwalo-kwalo ga dutsen ce ga ruwan kwalkwalkwalkwal ne ya za a gida ce mana na asirin yau min amurin da lamarin wa a yau ba min tsirawa ya ga dan ba min tsira daga wannan lamarin da Allah wa yau da Allah ya kai shi ba mu zan tsira ta kai kun shi ga nuhu bai gaji ba da iyaye uba iyaye can Allah ka tsige wata tarkata shi kenan Allah gama dan da haka kenan wannan abu da yawa kana ne kenan lokaci da ya ga Allah musu Allah bude ruwan sama aka bude wa ƙasa ruwa ruwa ya haɗu Allah ce wala qad tarakana ayatan fa hal min muddakir Allah ce mun bar nan ko wa hamalnahu ala dhati alwahin wudusr wa hamalnahu ala dhati alwahin wudusr tajri bi a'yunina jazaa'an liman ولقد تركناها آية فهل من مدكر
التي وحملناه على ذات ألواح ودسر Allah ya ce mun ɗauki nuhu a wannan jirgi da aka yi da alluna da kusa aka buga aka yi wani zikir alluna falle-falle na zikir wani da wannan alluna falle-falle na itace na itace da ya haɗa wuri guda da kusa aka buga aka yi wani zikir da gama kawai zikir ma ga yadda aka yi shi da katako aka gama allunan katako aka bi kusa aka haɗa tsakaninsu amma wannan jirgi da aka yi da katako ga shi nan ta jere bi a ayunina jirgi iya ta iya a sama ruwa a kan idanmu allah na gani cikin kiyayewar allah na yanwa akwai abu da ya shahara na labarin wannan jirgi na iwaja wai nuhu jirgin ma bai katakon akwai iwaja wani kawuri ne mai tsawon gaske wanda shi ne yake zuwa yana ɗauko itacen iya kawo nuhu nuhu ya ɗauki tsaba ɗaya a da da abinci shi da yawa ɗin ya ta shi ya ƙoshi da shi aka ƙare jirgin ruwa shi iwaya har aka ƙare jirgin ruwan gaba ɗaya shi ya kahure shi kuma shi ruwa ya zo rufa na duk ruwan da wuce wani ƙwabrin shi wannan iya nan a rubuta ta tafsirin malamai da tafsirin malamai kuma kwashe-kwashe na isra'iliyar kwashe-kwashe na isra'iliyar wai da aka ƙare ruwan wai har ma cikin kisan shi allah ce duk wani kahure ya hannaka na sun ƙwararri duk wani kawo ya halaka wa ma shi wajen saboda tsawon shi bai halaka ba a ƙarin ruwan tufa na wadda ƙarin ruwan a na aji kawo ta isa wata mata ta butulcin mata da ƙarin ruwan matar shi aka tara ka haɗe shi matar shi aka haɗe shi shi dogo ne na shi ruwa ruwa ne ya kwari zai ka haɗe shi wai in ta yi yunwa wai sai mai ku hannu cikin ruwa da ko kihi sai mai tsara ta kasa mata gaushe har bishi na yake shi ne mai tsawara na a gaza kasa mutane kuma kusa hankali kusa hankali abu to ya mai tsara na kiyi a nishi za ka yi hadin ko ne ba wanda mai tsara na waya gasa kiyi kuma mai kuma ta ci ta koshi wa amma da a ƙare ruwa ya an ci ta ce ta ce ka taɓa bini ita za ce wani ka mutu mata ba ta ce mai gana ɗumin da a rayuwarka to ne kwashe-kwashe ne Allah halakar da duk wani kahu babu wani iwaja duk kisa ce kamar ma abin tatsin ya wai shi wajen girma wai je na karamin gari ne ka yan ne ka hari wai ya musu tsari kamar kiyashi wai ga wani tsari musu wai tsari wai wai tsari kamar musu tsari kamar kiyashi wai sai halaka da su tsari gurin wai Musa alaihi salam wai shi da yazo ko da haɗi ko Musa ta ruwa ta cikin sa banza wai har Musa ya zo yana a duniya da mutu ba Musa ya je yaki Yusuf zai da shi Musa da ya je tankare shi ya waja wai tsawon Musa zira'i goma sandan musa zira'i goma musa ya ɓara zira'i goma amma da ƙwaƙwarai da ya waje yake wa'i tsoron kwashe-kwashe ne ya zama kawai jere amma gan zagon kabar su a nan kudin kwashe-kwashen isra'iliya ta shi da allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakantar kana aya a ya ce ta jaribi a yunina wannan jirgi ga shi iya tahiya a saman ruwa jaza'an liman kana kufir wannan sakamakon wanda ya kafa da ce ma allah ne Allah yawa mutanen Nuhu alaihi salam karshe dai ga yanda Allah ya gama da su kuma kurin lokaci da yana azaba da ai Allah ya kasa sama kullu ima'iki Allah kurin kira sa mai kirke ruwanki kasa jana ki kurin ba wani abu da aka yi daban kurin lokaci da aka yi aka halaka da kowa shikenan kurin sai ga jirgi wasu da Allah judigo ta sabka akan wani dutse ruwa ya shi shikenan abin ya kare dole kawai an halakar da shi alaka mun bar wannan kissa ta nuhu ta zama to aya wata daga nan na aya samu hikiman yin jirgin ruwa yin bato yace fa hal min mudakkir shi mutane akwai mai wa'astuwa kenan nan akwai abin wa'astuwa mai wa'astuwa kaga yanda tsageranci duk tsawon tsageranci ya da karshe ga dai mutanen nuhu shekara dubu da aka yi ba sun tawazi yau lokaci yayi karshe yayi Allah ya halakar da su shin nan akwai wurin mai astuwa zai azuwa tabbas kenan akwai wurin astuwa tabbas fa kaifa kana adabi wa nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir
Allah ce fa kaifa kana adabi wa nuzur yaya azabata ta kasance ga masu taurin kai kuma yaya ƙarshen galgadi da nake turowa a yi in ba a yi ba da Allah ke talala ƙarshe dai mai yawa ka tabbas ƙashe lamari dai Allah ya gama da su wala kad yassarna alquran lizikr fa hal min muddakir ace mun sauƙaƙa alqurani ga mai wa'astuwa shin akwai mai wa'astuwa Allah ya tabbata alqurani dan ka ji ka wa'astu ji hankali ne wurin wa'astuwa ka san girman Allah yana cikin alqurani tabbas يلا تقبع كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل قعر نعم كذبت عاد adawa ma sun ƙaryatar da annabin Allah hudu fa kaifa kana azabi wa nuzur kaji ba kaga yaya sakamakon azabar Allah ga adawa da sakamakon galgadi da aka rika musu kahin abin ya zo aka rika musu galgadi amma wannan galgadi bai musu amfani Allah ce inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yawm fi yawm nas mustamir mun aiko musu iska mai kadawa rihan sarsara mai kadawa tana sauti wu wanda ta kara abun karin iska tana kadawa a wani wuni marar albarka kun ba wuni guda ba kwana bakwai da wuni takwas ko سبعة أيام سبعة أيام نقول سبعة أيام نقول سبعة أيام سبعة سبعة ليالي نقول سبعة أيام وهكذا an turo musu iska kwana dare zamu ce dare bakwai da wuri takwas haka aka yi a jekuta mustamil na akwai maganar masala da mutane ke magana kullum balle masu aiki da alƙalin malama da masu tsibbu masu dube-dube ya ce akwai ranar nahisa to Allah ya kore maka cewa ba wata rana da Allah ya ware su mutanen mutanen Hud sau adawa duka kwanakin takwas hikiman Allah ba ma muku akai ba sai da aka wuni ta da tsan gyara dare bakwai da kuma gaba daya ke babu wani wuri da Allah ya ware nan hisa a duniya na ga wani malamai masu anusa abin duba ni malamai za shi akwai ranar nahisa mai ranar nahisa da sa'ida rana akwai mai albarka akwai mara albarka akwai kwanaki da ake wani aiki kaza na aiki kaza ba a kaza ko wurdi ne akwai kwanaki suka ware da tsubbu wannan wannan kwanaki kaza su ake samun sa'a a ciki a wasu kwanaki ba a samun sa'a dan rana ce ta nahisa zai ce ba kake kaza wannan nahisa ce to a musulunci babu wata nahisa alkhairi da sharri abu ne kullum da Allah subhanahu wataala rana ba ta da wani abu shi sa wata ruwa da suka tattauna sarki ba labarin cewa Allah subhanahu wataala yake cewa yuzulibul adam subbu dahar wa ana dahar wa ana kullu bil wa nahar Allah ke cewa ɗan adam iya zagi na ko ya cutar da ni iya zagin zamani Allah ce ni ne zamani ni nake canza dare da rana shi aka ta ka ka cewa kai wani Allah wajen wani zamanin a Allah ne Allah shi ne zamani in ka ga alheri a wannan zamanin Allah ya kawo kishe shi da abin da hannun Allah zamani bai zaman kai shi shi ce zagin zamani zagin Allah ne haka Allah ce zagi na nafsi kusa ga zamani a wajen ɗan adam marar imani iya dangana komi alheri ta ya ba awa ba suna ce lokaci kaza lokaci kaza ne kuran ɗan ka tuna abin shirme ne kai ka lokacin da kai kake talauci wani lokacin ke arziki babu lokacin da ba arziki ba lokacin ba talauci ɗan kai ka talauci wasu sai arziki an mutuwa da kai an haifi wannan ya kuma ya kuma wani ya mutu yau wani ya samu wani ya kare da haka babu wata rana mai alkhairi ko mai sharri duka gaba abin da gani ko mai hannun Allah ke yace shi ki jiwo dare ga rana babu wani abu da rana take yi na alkhairi ko sharri na kenan Allah ce ya fito abin a wani kwanaki a wajen su kwanaki ne marsa albarka a jejere aka yi kurum ana ana gama wani Allah ce tanzibun nasa ka annahum a ajazu nakhlin munqadir yace yace wannan iskal tana tumɓuke mutane yadda ka san an turo kututturen dabino a hulgo shi ai yadda an san adawa da girma haka Allah ya musu iska ta kinta ta jim kato sama ta yaddo shi kurbut ya mutu kurun an kare gashi nan a yadde Allah ta ka annabi adadu na kalin kawiya kaman fitattaran ice da ba kuma cikin shi haka iska ta ka musu tanzi'un nasa ka annabi adadu na kalin munqair kaman tana tumboko mutane tana sama da su ta jimbo a ƙasa kaman fitattaran ice da aka jimbo aka aka hulgula cikin ƙasa haka ta raka musu Allah ce fa kaifa kana azabi wa nuzur wannan da adawa yaya azaba ta ga adawa ta zamanto sakamakon galgadi da aka yi da shi ba menene ka dauki tarji kan wannan wala kad yassarna wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir Allah sake maimaitawa dai cewa mun sauƙaƙe alƙur'ani don wa'astuwa shin akwai mai masu wa'astuwa Allah samu dan masu wa'astuwa na ya kamata mu sai Allah kai mu gobe muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba marasa lahiyar mu lahiya kuma ya gafarta mu tattun kuma Allah ya amsa ayyukan mu gaba daya ya gafarta mana kurakuran mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته